من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار amma ba'adu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna tara ga watan almuharram ranar tasu'a a hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da talatin da biyar wanda ya zo daidai da bakwai ga watan takwas a Gregorian kalanda 2022 wannan shine kasa ɗinmu na 35 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fannin ta'amul baina zaujai wanda fadilatu sheikh muhammad siddiqul minshawi allahu yarhamuhu ya ainihin wato rubuta shi muna nan a shafi na 52 kuma mun fara babi da ya magana malam da ya kulla babi akan iyaka wa tarkil jima wato yana jan hankalin ɗa namiji da cewa ya yi wancakali da watsi da barin mu'amala ta saduwa da iyalin shi ko da matar shi mun yi bayanai mun yi shimfiɗi a karatunmu da ya gabata dangane da matsala wa zai sha maka ruwa yau tasu'a mun yi bayani da shimfiɗi akan wato abubuwan da ke jawo matsala na saduwa tsakanin mata da mazajensu wanda muka ce abu na farko da yake jawo wannan matsala shine auren ƙiyayya auren ƙiyayya na daga cikin abin da ke ja mata ta dinga gudun mijinta ko miji ya dinga gudun matar shi abu na biyu mun yi bayani akan cewa wato akwai munana mu'amala tsakanin mata da miji ta fannin saduwa ɗin wato ya zamanto namiji bai san da barbaru da hikimomi da wasanni da abubuwan da suka dace wanda shari'a ta yadda da su wajen tayarwa da matarsa sha'awa ba kafin saduwa da ita idan mutum yana saduwa da matarsa ta ƙarfi-ƙarfi da fawa-fawa da nuna tilasti yana jawowa mata ta guji mijinta ko kuma miji ya dinga gudun matar shi abu na uku muka ce akwai cututtuka da suke faruwa dangane da matsalar ita ya mace ko matsalar shi ɗa namiji amma waɗannan cututtukan sun fi tasiri akan mace saboda ɗa namiji kamar irin matsaloli na infection da sauransu da kuma matsaloli dai na al'auran mata wanda yake jawo irin wannan muka ce shi ma yana jawo mace ta dinga gudun mijinta ko miji ya dinga gudun matar shi abu na hudu akwai matsala ta sihiri da kuma matsala ta wato ainihin wato jinnu su ma idan suna da idan suka shafi mace ko suka sabu mace ko namiji yakan jawo irin wannan to mun kawo a maganganu na malamai da kuma ayar alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suke nuna cewa ga yadda za a yi ga kuma yadda ya kamata to mun zo kan wata kista ta sayyidina Umar da shi da wani mutum sai lokaci ya kure ba da za mu faro daga farkon wannan kissa din atat imra'atun ila amirul mu'minin Umar bin al-Khattabi fa qalat wata mata ne ta zo gurin Umar dan Khattab shugaban mu'minai Allah ya hada mu da shi a aljanna fa qalat sai ta ce ya amiral mu'minina ya kai sarkin mu'minai inna zawji yasumu an-nahara wa yaqumu al-laila mijina fa shi da rana yana azumi da daddare kuma in yace Allahu akbar sai a salatu khairun minan naumi wa ana akrahu an ashkuhu ilayka amma ina dan kyamar in kai kukansa zuwa gurinka ma'ana wasu malamai suka fassara akrahu din nan ai astahi wato ina jin kunya in kawo kuka na cewa ga abin da ke faruwa tsakanina da mijina saboda galibi mata suna da kunya a wannan fanni wasu kuma suka fassara tana wato gudar abin tonon asiri da kuma bayyana laifin mijinta don haka tana jin ba za ta iya zuwa ta faɗa ba wa huwa yaqumu bi ta'ati Allah abin da yasa nake tsoron in kawo shi saboda abin da yasa ya guje ni shine Allah yake wa da'a azumi yake da rana iyamul layli yake da daddare to kaga in na kawo kuka Umar za a ga kamar ni ba ni da tsoron Allah haka ne ko ba haka ba saboda haka ta ce wannan abin shine abin da ya hana na kawo kukan shi azza wa jalla faƙala sai umar ya ce to umar bai fahimce ta ba sai ya ce jazakillahu min muthniyatin ala zawjiha Allah ya miki albarka mace mai yaban mijinta mace mai faɗin alheri akan mijinta Allah ya miki albarka faja'alat tukarriru alaihi alqawla matan nan ta sake maimaita abin da ke faruwa da ita da mijinta wa huwa yukarriru alaiha aljawaba Umar yana ta sake ce mata Allah ya miki albarka ma'ana tana so Umar ya fahimci ba fa magana Allah ya miki albarka ba banda albarkar da Umar yake saka mata kuma akwai buƙatar ya gane tana cikin damuwa tana buƙatar ya warware musu wannan matsala amma Umar bai fahimce ta ba kun ga wannan shi yake nuna duk karatunka Umar dan Khattabi babban malami ne cikin sahabban Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama amma sai gashi an zo da matsala gaban shi ya kasa fahimta duk karatunka akwai matsalar da zaka zo ta turke ma ka rasa ina zaka yi wani lokaci sai ka hada da addu'a wani lokaci sai ka hada da sallolin nafilfili kana roƙon Allah Allah ya warware maka wannan matsalar Imam Bukhari Allah ya masa rahama yace duk hadisin da ya zo bayan yayi ainihin wato bincike shi iyakacin iliminsa ya gama nazarinsa ya gama abin nan karatu da bincike a kansa to wataran sai ya yi azumi wataran sai ya yi sallar dare sannan ya roƙi Allah cewa wannan hadisi idan yadda ya binciko shi ko ya gano shi ko ya fahimce shi haka ne to Allah ba shi damar rubuta shi a cikin sahihul bukhari nashi idan kuma akwai kuskure ko matsala dangane da wannan to ubangiji ya haska mishi ya nuna mishi ya ce wani lokaci in yayi bacci sai ya yi mafarkin cewa wannan hadisin ba ingantacce ba ne duk binciken sannan sai gane cewa ba daidai ba ne sai zo ya goge shi to ita harkar ilimi harkar fahimtar mutum in ya zo da mas'ala yana da alaƙa da tsoron allah mutum yana kuma da alaƙa da wato yanayin yadda kake kiyaye dokokin allah hatta haddin ƙur'an nan da kuke yi wallahi tallahi yana da alaƙa da jin tsoron allahnki in kina da tsoron Allah kina da kiyaye dokokin Allah sai ki ga abin yana zuwa miki da sauki kuma kina ganewa karatun nan da ake yi bai yiwuwa ka fahimce shi kuma ka gane shi kuma ya maka amfani wallahi sai ka ji tsoron Allah yasa Allah ya ce wattaqullaha wa yuallimukumullah ku ji tsoron Allah duk da cewa malamin suna mata fassara biyu wato wattaqullah ku ji tsoron Allah wa yuallimukumullah Allah yana sanar da ku jin tsoron shi wasu kuma suka ce wattaqullah ku ji tsoron Allah wa yu'allimukum Allah in kun ji tsoron Allah Allah zai sanar da ku Allah zai ba ku ilimi an gane magana da kyau ko to saboda haka Umar sai gashi abin mamaki bai fahimci wannan maganar ba ku duba dai Abdullahi dan Abbas ɗaya ne daga cikin sahabbai balma ana ce masa habrul umma wa turjumanul qur'an wato babban malami a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani ko babban malamin tafsiri cikin malaman tafsiri daga cikin sahabbai habrul umma wa turjumanul qur'an amma wata rana Umar din nan kuma da yanzu aka zo masa da mas'ala bai fahimta ba sai gashi kuma Abdullahi dan Abbas din da ake martake da babban malami cikin sahabbai yake wa Umar wata tambayar da shi kansa Umar san da ya mamakin shi yace ya amiral mu'minina ya kai shugaban mu'minai من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وأن ماتا نتكين ماتا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wanda Allah ya sauke aya a kansu cewa inda za ku tuba zuwa ga Allah to ku sani dai zukatanku sun karkata ku duba abdullahi dan abbas dan gida ne a gidan manzan allah har ya kai abdullahi dan abbas yana kwana a gidan annabi muhammadu amma ga aya an sauke akan wasu daga cikin matan manzan allah amma bai san su waye ba manil mar'ata ne min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam allata ne qala allah ta'ala in tatuba ila allah faqad sagat qulubukuma umar da ya tashi ba amsa sai ya ce wajaban laka yabna abbasin abin mamakin ka ya kai dan abba yanzu baka san waɗanda mata bane Allah ya sauke wannan ayar akan su yace wallahi ban sani ba fasaka umarun lil haditha dan haka umar sai ya koro masa hadisin yace huma aisha wa hafsa ai da aisha ne da hafsa rigima ta faru tsakanin su kaza kaza kaza kaza har ta kai ga matakin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kaza yayi kaza ya bashi labarin wanda dogon hadisi ne tafi bukhari zaka same shi an gane maganar da kyau ko wannan din na kawo ne domin mu gane mas'ala ta karatu tana da alaka da Allah ya baka ya kuma fahimtar da kai ya gamsar da kai ku duba ku ga sai kaga ga malami wanda ya kai ya saka wani malami kamar kwayar magani ya wurga shi a baki ya buda ruwa ya haɗiye shi saboda tsabar ilimi amma sai ya zo yi karatu ba a fahimce shi ba haka ne ko ba haka ba amma sai wani wanda bai wuce almajirin almajirin shi ba shi sai ya zo ya karanta gurin kuma sai a gane jama'a haka ne ko ba haka ba to abin ni'ima ce da falala da alheri kawarki ce kuna tare tare kuke ɗaukar hadda sura ɗaya shafi ɗaya ke sai ki ɗauka yanzu ki dawo ki ce na haddace malam a ƙara mu ita kuma sai ta kwana uku tana ta tukawa abin ya ki zaunawa ana samun haka ko ba a samu ana samu Allah ya shiryar da mu da haka yace ya amiral mu'minina tace ya kai shugaban mu'minai inna zawji yasumu an-nahara wa yaqumu al-layla wa ana akrahu an ashkuhu ilayka wa huwa yaqumu bi ta'ati Allah azza wa jalla فقال جزاك الله خيرا من مثنة على زوجها فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب وكان كعب بن الصقر الأسدي akwai wani sahabi ana irinsa ka'abu ibn su'ur al-asadi hadiran yana gurin faƙala lahu sai shi ka'abu ya ce wa umar ɗan khattab iqdi ya amiral mu'minina bainahuma wa bainaha wa baina zawjiha to ka yi hukunci mana tsakaninta da mijin nata ya kamata ka musu hukunci ta zo da kuka ba wai jazakillahu khairan ba a'a ka yi musu hukunci fa take bukata faƙala sai umar ya ce wahal zakarat qada to ta ambaci ma hukunci ne ma'ana ta kawo ai ba kuka ta kawo ba ba ƙara ta kawo ba ta zo ne da mas'ala na cewa ga abin da mijinta yake yi yana azumi yana sallah yana kaza yana kaza ni kuma ne mata addu'a Allah ya mata albarka to meye kuma fa qala sai ce innaha tashku muba'adata zawjiha an firashiha Umar in baka gane ba fa ita wannan mata tana ta kawo ƙara ne tana ainihin wato kuka akan cewa mijinta ya nisanci shimfiɗinta a mutumin da in dare zai ce Allahu akbar sai a salatu da rana kuma zai tahi da azumin nafila dan Allah ina shi ina shimfiɗin matar shi jama'a babu saboda haka yace abin da take nufi kenan wa taqlubu haqqaha fi zalika tana neman haƙƙinta ne a cikin wannan faqala umar lahu faqala lahu umar radiyallahu anhu umar dan khattab da ya fahimci wannan sahabi ya fahimci mas'alar to sai yace masa amma in fahimta zalika faqad bainahuma to in kai har ka fahimci haka cikin bayaninta to na baka dama je kai musu hukunci je ka tattauna da su ka ji meye matsalar fa qala ka'abun ka'abu sai yace alayya bi zawjiha a kawo min mijinta ku kira min mijin ina mijin yake aka je aka kirawo bawan Allah fa uhdira sai ga ustazu gemu a taje wando a dangare an gane magana da kyau ku an yi wanka an sa tashi kafiya naci ne ko menene makabuliya ko ya ne dai Allahu alam tsaf da shi ya fesa turare ya shafa mai bawan Allah sallah da dare azumi da rana fa uhdira sai aka halatto da shi fa qala sai yace masa inna imra'ataka hadhihi tashkuka matarka ga tanan ta kawo kukanka qala sai yace a kasarta fi shay'in min nafaqati min nafaqatiha shin ka rage wani abu a cikin abin da ya shafi ciyar da ita ne fa qala la sai yace a'a ni ba abin da na rage na gaza cikin abin da ya shafi ciyar da ita da shayar da ita da tufatar da ita fa qalatil mar'atu budar bakin matar sai ta rera baituka sai ta ce ya ayyuhal qadil hakim rushdahu alha khalili an firashi masjiduhu naharuhu wa lailuhu ma yarquduhu falastu fi amrin nisa'i ahmaduhu zuhuduhu fi madja'i ta'abbuduhu faqad alqada'a ya ka'ab la taruddahu la tarduduhu ko tace ya ayyuhal qadil hakim rushdahu ya kai wannan alqali wanda yake da hikima wanda ya iya gane mas'ala ta wato ta ambace shi da haka ne saboda ta gane ya fahimci matsalar tata an gane magana da kyau ko ya kai wannan alqali shiryayye wanda yake da hikima ya fahimci mas'ala ta alha khalili an firahi masjiduhu abin da ya tare masoyina daga shimfiɗa ta shine masallacin shi alhakum takafur hatta zurtumul maqabir shine alha abin da ya kau da hankalinsa ya tare shi ya kawar da tunaninsa daga gurina da shimfiɗina masjiduhu masallacinsa ne ya tare shi ma'ana kullun da daddare sallah yake shine abin da ya tare shi naharuhu wa lailuhu ma yarquduhu da dare da rana fa baya bacci shi baya bacci ko ya ce bari ya shigo gurin iyalai a gana babu ruwan shi naharuhu wa lailu falastu fi amrin nisa'i ahmaduhu dan haka ni bana yabansa a bangaren al'amarin mata wa gane me take nufi dan naga kun yi zugun kuna zazzara mun idanu uwa mazara tsire wa gane me take nufi da cewa falastu fi amrin nisa'i ahmaduhu bana yabansa ni ban yabe shi bana ganin kyautatawarsa a cikin al'amarinmu na mata me take nufi da wannan magana za ku yi jawabi fa gara ma ki faɗa kafin nuna ki in ce kin yi magana eh falastu fi amrin nisa'i ahmadu wa ya ta gaya min me take nufi to shi kenan tunda ba za ku faɗa ba ni barin faɗa na ban ji ba o an fahimta to ba da Allah wato fahimtar ne ma ta sa aka shiru ko to ma da Allah falastu fi amrin nisa'i ahmaduhu tace bana yaban sa bangaren al'amarin mu na mata ma'ana baya zuwa ya kwanta da ni ko ya sadu da ni dan haka ni baya kyautata min bana jin dadin wannan mu'amala zuhuduhu fi madja'i zuhudu gudunsa da nesantarsa ga makwanci na ta'abbuduhu bautarsa ga Allah ne ya jawo haka yana azumi yana na filfili yasa ya guji ko ya nisanci shimfiɗi na faqadul qada'a ya ka'abu la tardudhu ka ainihin wato yi a la tardadhu ko kai hukunci ya kai ka'abu kada ka mai da hukuncin nan baka yi shi ba kar ka yin hukuncin nan ka mana hukunci tsakanin da shi to kun san me mijin yace ce faƙalar zaudu shi ma mijin sai ya rera baiti ashe shi ma aran ba ne ya ce zuhudi fi furshiha wa fil hulal a innin ru'un azhala ne ma qad nazal fi surratin nahli wa fi sab'il tuwal wa fi kitabillahi takhawiful jalal mijin sai ya ce zuhudi fi furshiha nisantar shimfiɗinta abin da ya jawo wa fil hulal da kuma kwalliyarta da adonta in ta ado ba ruwana da ita in ta kwalliya ba ruwana da ita abin da ya jawo haka imni imni innimri'un azhalani ma qad nazar ni mutum ne wanda ayoyin da suka sauka suna kwadaitarwa dangane da sallah dangane da azumi dangane da ayyukan ibada wato sun ratsa ni ina fata an fahimta sun shige ni na zama taƙi bawan Allah na ta'asirantu da waɗannan ayoyi a waɗannan surori ya ce fi suratin nahali karanta suratin nahali za ka ji waɗannan ayoyin da suka yi magana akan waɗannan ina fata an fahimta wa fi sabi'i tuwal haka karanta waɗannan surori guda goma na guda bakwai na farko masu tsayi su ne wanne na farko bakara na biyu ali imrana ta uku nisa'i ta hudu ma'ida ta biyar menene an'am ta shida a araf ta bakwai amfal ya ce to abubuwan da suka zo suka kwadaitar da mutane su yi ibada su bauta wa Allah a yi jihadi a yi sallah a yi azumi kar a yi wasa ya ce to waɗannan su ne suka ainihin wato ɗauke hankalina daga matata wa fi kitabillahi takhawifun jalal kuma a cikin littafin Allah akwai tsoratarwa bayyananniya da yake nuna mutane fa su koma ga Allah kar su dinga biye wa mata kar su dinga biye wa kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaji ustazu ya kawo dalili dama haka aka aka aka ce mu muna yi wai mu idan aka zo sulhu da mu sai an gama bayani sai mu ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh eh wato haka ne kenan kuna ta dariya ko haka ne ko ko ba haka bane to ina so ku sani wallahi ustazai kala kala ne kuma malamai kala kala ne yadda akwai mutanen banza a kowanne jama'a to haka akwai mutanen zaman za a cikin ustazai akwai mutanen banza a cikin malamai akwai mutanen banza a cikin masu da'awa ba abin da babu akwai wanda malami ne amma ba shi da mutunci wajen rike iyalansa da kuma mutunta su amma na mai tabbatar muku wallahi akwai taƙiye masu tsoron Allah akwai kuma masu kyautata wa iyalansu akwai masu mutunta su akwai masu jiyar da su daɗi akwai masu kyautata wa matansu don haka duk irin kalar mutane da kika san akwai su a wajen malamai to akwai su kuma a cikin malamai yadda a wajen ana samun mutanen banza ana samun mutanen kirki ana samun masu mutunci wajen iyalansu ana samun marasa mutunci ana samun masu kyautatawa ana samun marasa kyautatawa a wajen malamai to haka kuma a cikin malamai ana samu a cikin ustazai ana samu saboda haka kuɗin goro da aka wa ustazai ba a musu adalci ba wannan shine gaskiyar magana kamar yadda bai yiwuwa kai kwandemin din sauran mutane to haka bai yiwuwa kai kwandemin din sauran ustazai ko duka malamai ko duka masu da'awa to amma shi malami abin da ya sa tasa ta yi tsami saboda wai shi shine mai faɗa cewa a gyara to ya aka shi kuma ya samu matsala to shi yasa sai ka ga waɗanda ba malamai ba abin yana damunsu kuma suna maganganu da surutai akan matsalar amma ina ne tabbatar muku babu wani bambanci tsakanin mai da'awa da wanda baya da'awa dangane da mu'amala yau da gobe yadda wannan ke kuskurewa haka wancan ma zai iya kuskurewa to saboda haka shi ma sai ba da amsa cewa to ga abin da ya faru qala ka'abun ka'abu shi ma sai ba shi amsa cikin baiti kun ga kenan wato an tara malamai ne da ustazai duka ita matar ustaziya ta jawo baituka mijinta ustazu ya jawo baituka shi ma ka'abu ustazu ne sai jawo baituka ya bada amsa haka ake so idan mutum ya ma raddi ya jawo wasu baituka to kai ma kai masa raddi ka jawo baituka Usman bin Fodi yana karantar da mata da maza domin lokacin da ya fara da'awa ya samu mutane jahilai a ƙasar Hausa ta yadda in ya zo cakuduwan aka zo majalisi yadda kuke zaunan nan ko to da wancan namiji ne waccan mace ne wannan namiji waccan haka ake gwamutsuwa a zauna babu mazaunin mata daban mazaunin maza daban a haɗe ake zama usmanu da ya zo dan fodiyo da ya fara da'awa sai ya ƙi cewa kowa uffan he basu a haka saboda daga ya ce hakan haramun ne to watsewa za a yi ba za a saurari karatun ba ina fata an fahimci magana so saboda haka zaman lafiya in dai yana so a ci gaba da sauraron shi to ya shiru ya rabu da su a cikin karatu in imani ya ratsa su su da kansu za su gane abin da suke ba daidai bane haka ne ko ba haka ba wannan hikima ce ta da'awa wanda kuma Allah ya umarni da haka ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan to sai wani dan kife ya ji labarin Usmanu a Maiduguri nan nan jihar Borno Maiduguri sai ya ji labari cewa Usman bin Fodi yana cakuɗa maza da mata wajen karantarwa bai kalli uzurin da Usman bin Fodi yake ciki ba kawai sai ya rubuto baituka yi wa Usman bin Fodi kaca-kaca ya zazzage shi ce an ce kai malamin Allah ne ni ban san kai mutumin banza bane sai yanzu ka duba ka ga yadda ka zo ka haɗa mata da maza kana musu darasi ba za ka yi musu nasiha ba ba za ka yi musu wa'azi ba yayi ta maganganu to da Usmanu bin Fodi ya fahimci ya ɗau zafi shi kuma mutum ne mai sanyi sai kira Abdullahi Gwandu sai ce ya Abdallah kaninsa kenan sai ce anta aula bil ijaba wannan ina ga irin ku ne dan zafi ne dan haka ba shi amsa to maimakon shi ya masa rubutun zube ya ba shi amsa ina shi ma kawai sai ballai da baiti kuma da ya tashi sai ya ɗauki karan irin baitin da ya yi wajen yi musu ragargaza shi ma sai ya mayar masa da amsa da irin wannan baitin ya ce ya ayyu hadal ladhi qad jaa yurshiduna sam'an lima kunta fasma anta ma qulna nasahata juhudaka lakin laita lasta ta'zuruna wa qultu subhana hadha kana buhutana yace hidil biladu wajadna qaumuha ghariqu bil jahli tamna'uhum an yafqahu ad-dina haka ya dinga fatattaka shi ya ce ya ayyu hadhal ladhi qad jaa yurshiduna ya kai wannan mutumin da ka zo wai dan kai mana nasiha kai mana wa'azi mu gyara kuskuren mu sam'an lima qulta mun ji abin da kace fasma anta ma qulna mu ma ka saurari maganar mu ga amsar mu yace nasihata juhudaka kai kokari wajen yi mana nasiha kai kokari wajen jan hankalin mu kai kokari wajen dora mu kan daidai lakin lasta ta'ziruna sai dai matsalar ba kai mana uzuri ba baka tsaya ka fahimci wannan hali muka tsinci waɗannan mutane muke musu wa'azi a haka ba fa qultu subhana hadha kana buhutana nace ni da na karanta baitukan ka sai ne salati ga Allah da ga annabi na tsarkake Allah nace subhanallahi wannan ai zalunci ne yace hidil biladu waɗannan garuruwa na ƙasar Hausa wajadna qaumuha ghariqu bil jahali mun samu mutanenta sun dulmiya a cikin jahilci tamna'uhum an yabqa huddina wanda wannan jahilcin yana hana su su fahimci ma meye addini yayi ta kawo masa shi yayi baiti in ban manta ba goma sha hudu shi da ya tashi san da ya masa baiti kusan arba'in da wani abu yamar kata kata ya ce gobe ma ka kara rubuto mana baiti ka ce za ka yi mana wa'azi ba ka yi mana uzuri ba sai ya aika masa Allah ya shirya da mu don haka ita matan nan ta kawo baiti wajen ta faɗi uzurinta kabu ya kawo baiti don ya kare kanshi to ga amsar da abin nan mijinta kai ya kawo baituka don ya kare kanshi to ga amsar da shi kuma ka'abu ya bashi yace inna laha alayka haqqan ya rajul tusibuha fi arba'in liman aqal a qadiyatun min rabbina azza wajal fa a'ti hazaka wa da'anka al'alal ko ilal ya ce inna laha alaika haqqan ya rajul kai bawan Allah ka kasa kunne da kyau ka ji ka abu yace ka sani matan nan tana da haƙƙi a kanka na ka kusance ta tusibu hafi arba'in liman aqal ana so ka sadu da matarka aƙalla kwana hudu kwana hudu a sati liman aqal amma ga wanda yake da hankali ya fahimci haka qadiyatun min rabbina azza wajal wannan hukunci ne daga ubangijinmu mai girba da ɗaukaka fatiha za ka wada an alal ko ilal ka bata wannan haƙƙin nata ka bar wannan abin da ka ɗauko na ƙoƙarin nisantar iyalinka ta dalilin me wato ibada da bauta wa Allah na fata kun fahimci magana kan haka shi ma sai ba shi amsa cikin baituka an gane sun maƙara sa'annan sai ce inna allaha abaha laka minan nisa'i arba'an Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato a halatta maka daga mata arba'an kwana hudu falaka salasatu ayyamin wa hunna ta abudu fiha rabbaka wa laha yawmun wa layla to kai kana da kwana uku wanda zaka yi ta bautawa Allah kana ta sallah ita kuma ka bata wannan yini da dare din na ainihin wato waɗannan kwana hudu ina fata kuna fahimta wato akalla a sati mutum ya kusanci matarsa akalla sau hudu in ya so kwana uku ya rabu da ita saboda shi ma kuma yawan saduwa din matsala ne har ilau malaman ɗibbun nabawi suka ce idan namiji yana yawan saduwa da matar shi na farko daga cikin illarsa zai saurin tsufa ina fata an fahimta sannan karfinsa zai saurin karewa wannan yana daga cikin wannan sai fa idan ya zamanto daga cikin waɗanda su Allah ya yi musu wata kalar jiki da lafiya saɓanin sauran mazaje to haka ita ma mace idan ta biya haka to lalle jikinta zai ragargaje da wuri ko kuma ga ku yan kwalisa ba kwasan ragargajewa ko ba haka bane Allah ya sa mu dace faqala umar radiyallahu anhu umar da ya ga wannan hukunci da ka'abu yayi sai ce wallahi ma adri min ayyi amrika a ajabu kai ka'abu ni na rasa wannan abu ne ya fi bani mamaki a cikin lamarin kan nan na rasa wannan abu ne ya fi burge ni ya fi bani babaki cikin lamarin kan nan amin fahamika amraha shin fahimtar da kai wa matsalar ta ne abin mamaki an min hukumika baina kuma ko kuma hukuncin da kai musu ne abin mamaki ya ce wannan abu ya burge yasa ake so shugaba ya zamanto akwai masu hankali da nutsuwa da ilimi a gefensa saboda kai din nan fa ba lauhul mahafuzu ba ne da za a ce komai ka iya kuma komai ka sani kuma komai akwai shi tattare da kai haka ne ko ba haka ba da haka dole kana buƙatar wasu waɗanda suna da fahimta saɓanin taka suna da ganewa saɓanin naka suna da ilimi saɓanin naka suna hango abubuwan da ba za ka hango ba sai su dinga baka shawarwari yasa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce idan allah yana son shugaba yana kuma so ya gama lafiya sai ya bahi bi tsarata saliha wato abokan zama yan fada mutanen arziki idan ya sahi zai yi abin alheri sai su karfafe shi idan ya yi su nuna masa daidai ne kuma su ƙara masa ƙarfin gwiwa ya yi ina fata kuna fahimta in kuma zai yi abu mummuna sai su hana shi su tsoratar da shi su nuna masa illarsa amma idan Allah ya jarrabi shugaba da cewa baya son sa da alheri manzo Allah ya ce sai ya hada shi da munanan abokan zama sai za a yi titi a wancan layin sai ya ce haba ranka ya daɗe haba wa excellency waɗannan mutanen kan a je kawai a raba musu taki buhu goma mana dole sai an kai musu titi kaga wannan munafikin Allah kenan ko ina fata an fahimci magana a'a za a je a gina makaranta ko za a kai magani asibiti ja haba ga waɗanmu muna da abin nan 'yan siyasar mu da wani da wani kawai a kira su kowa ba shi dubu goma goma za su je su kwantarwa da kowa hankali sai a fasa kai maganin asibitin ko a fasa gina makarantar ko a fasa gina asibitin saboda waɗancan mutum goma an ba su dubu goma goma kaga waɗannan mugayen bitsana kenan waɗanda ba sa nuna wa shugaba ya yi abin alheri in ya tahi ma zai yi su hana shi in ku ya tahi zai yi wani abin tsiya sai su karfafe shi ce yan kwallon mun nan fa sun yi nasara me ya kamata ai ya kamata kowanne a bashi mota yadda suka jawo wa jihar nan ko ƙasan nan ɗaukaka a duniya ai bai kamata a basu haka ba kaji a gurin musabaka bai ce a bawa kowane ɗalibi mota ba amma munafikin Allah ya ce idan aka ce wa ƙwallo a bawa kowane ɗan ƙwallo mota munafikin Allah kenan to shi yasa idan Allah yana son shugaba sai ya bashi masu me masu bashi shawara na kirki wanda za su dinga taimakonsa don haka Umar ɗan Khattab ya ce wallahi abin nan ya bani mamaki ya kai ka abu shin fahimtar da kai wa matsalar matan nan ne abin burgewa ko kuma a'a hukuncin da kai masa tsakaninta da mijinta ne abin burgewa a lamarinka ma'ana kowanne abu dai abin burgewa ne izhab dan haka ka je faqad wallaituka qada al-basra na baka kai ne alƙalin alƙalai na basra kasar iraki kenan ko na baka kai ne grand kadi ka ji magabata su idan sun gane kana da basira sun gane kana da hikima sun gane ka san mas'ala to kokari suke su tallafe ka wannan baka dinga tarihi daga bacci lokacin su zai dinga wucewa bai danna kyabaran nan ba ta an gane magana da kyau ko so ka je kana baka shugaban alƙalin alƙalai na basra na fata an fahimci magana Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu jama'a wannan shine karshen wannan babi na wato mutum ya kula da yanayin mu'amala tsakaninsa da ainihin wato matar shi ya kuma yi ƙoƙari ya ga cewa ya kyautata mu'amala ta saduwa tsakaninta da shi kuma ya dubi idan suna da matsala kamar yadda muka faɗa a farkon wannan babi to ya dubi wannan matsala ne ta jawo haka ba ta san shi ne kamar yadda mun kawo kissoshin wasu da irin haka take faruwa tsakaninsu wanda ya haifar da matsala rashin ƙaunarta ga mijin da kuma rashin amincewarta da shi a matsayin miji shi ya jawo musu matsala idan kuma shi yake mu'amalantar ta mu'amalar da shari'a bata yadda ba wannan yasa ta fara kyamar shi to ya dawo ya gyara ke kuma idan ya gyara ki ji tsoron Allah ki saurari mijinki in ko matsala ce ta cututtuka na zamani waɗanda yau mata da maza duk suke fama da su to maza a tafi gurin likitoci da waɗanda suke da fahimta akan wannan matsala a nemi warware ta da kuma maganinta domin matsala ta infection kamar yadda masana suke faɗa ga ta dai cuta ne kamar ba wata cuta ba amma kuma matsala ce da ita za ta iya hana gaba kai infection idan ya tsanani fa wallahi har haihuwa yana hanawa har haihuwa yana hanawa infection in ya tsanani yana kai matakin sai an yanke wa mace mahaifarta munafukar cuta ne ɓoyayya ƙarama amma kuma tana da illa saboda haka in kika raina ta ko miji ya raina ta ba a ɗaukar matakin da ya dace to za ta ragargaza al'amarin zamantakewa za ta raba aure gaba ɗaya saboda haka tana da matsala sannan ita kuma an jima ma ba a samu cuta da ake saurin ɗaukar ta irin ta ba yanzu haka idan ba ki da ita kina shiga maƙota kika je kika kama ruwa a ban ɗakin su kuma ya zama suna da shi shikenan ke makin ɗauka yasa likitoci suke ba da shawara idan an zo za a kama ruwa a gurare mabambanta wanda ba ban ɗakin ke ba na farko dai ke ban ɗakin ke zamanto akwai tsafta da kulawa da wankewa da kaza da kaza to in kin kula da wannan to duk inda kika je bakunta sai bukata ta kama ki to kafin ki aiwatar da bukatar ki ki yi kokari ki sa ruwa ki wanke da tsintsiya ki kora tukunna sannan ki biya bukata da shi to daga cikin kuma babbar matsala wanda ita kuma talauci ta jawo shine infection an fi ɗaukarsa a shadda wanda take fig toilet wanda bature ke kiranta fig toilet wato shadda irin ta zamani ta gargajiya wannan tiriri da ke fitowa daga cikinta ba ƙaramar guba ba ne ga gaban yamaci to ba ne za a magance shi sai wadata ko ba wadata dole a yi haƙuri don haka dole ki zama cikin kulawa da magani da shauransu amma ina so ku san cewa wallahi daga cikin matsalolin saduwa tsakanin mata da mazajensu wannan matsalar ta ɗauki kaso mai tsoka wallahi ta ɗauki kaso mai tsoka don haka tana da illa kuma tana da saurin yaɗuwa a cikin mutane sannan hanyoyin kamuwarta suna nan burjik shine waɗannan toilet da ba ma tsaftace su ba ma gyara su da kuma irin wannan fik toilet ɗin da ake amfani da shi Allah maɗaukacin sarki ya shirye da mu ya kuma a kawo mana sauƙi cikin al'amuran mu har yanzu dai malam mai shawo bai gushe ba ya ce babi na gaba shine ij'alil jima'a ba'idan an uyunil abna in za ka sadu da matarka ko mata za ta sadu da mijinta to a yi nesa nesa da yara don akwai gaurakai shashakai a gaban wasu ‘ya'yan ma masu wayo suke wasu abubuwa ka taɓa ta ita soyayya ce gaskiya ne soyayya ce sannan masoyiya soyayya na fata an fahimta amma akwai abin da tarbiyya da shari'a ta tsawatar a kai kuma yana da illa a tarbiyya yana da illa a shari'a su dona a kula da wannan malam ya ce amaliyatul jima sirrul asrari mu'amala na saduwa tsakanin mata da miji sirri ne daga cikin sirrori da ake bukata mata da maza su kiyaye faj'aluha fi makanin khalin mughlaqin la yarakum fihi ahadun min al-abna da haka ku yi shi a guri wanda yake khalin wofancaccen guri gurin da ba kowa mughlaq kuma kullalle don wani lokaci za ku bar 'ya'yan a falo sai ku zo cikin ɗaki sai ki tura ƙofa kawai sai wani ya koro wanda gudu wa mama mama eh banka da ƙofa kawai sai same ki da ke da shi to kin ga me aka yi kenan ku saurare ni da kyau fa ba magana ce ta wasa nake muku ba ki yi dariya ni ba hana ki dariya ba amma dai ki fahimci darasin da nake baki ni ban hana ku dariya ba ku yi dariyar ku yawa don wani abin abin dariya ne amma dai ki fahimci darasi na saboda zai miki amfani musamman ke da baki aure ba kuma na tabbata yanzu magana nan da nake yi ko dai ku da kuke sauraro na anan ko wanda suke kallo na over the internet wallahi wata yanzu haka zaki samu irin wannan abin ya faru da ita wata ma ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba to wannan abun kuma yana sa yara su kuma yara suna da matsala akwai yaran da suke da surutun tsiya da haka in ya zo islamiyya la wane wallahi yau da asuba sai ya ɗauki labari sai ya watsa wa ɗan uwan shi to kun ga lamari ya ɓaci ba daidai ba ne saboda haka duk lokacin da aka tashi mu'amala irin wannan to a ɗauki matakai a ɗauki matakai da suka dace Allah jikan iyaye da kakannu na rantse da Allah akwai abubuwan da a matsayinka na ɗa ba za ka taɓa sanin yaushe ke faruwa ko me ke faruwa tsakanin babanka da babarka ba har ka bar duniya wallahi ba wata alama ko kwaya ɗaya da za ka gani saboda su sun ɗauki irin waɗannan matakan a wancan zamunna a da a da idan aka ce da rana ne to ba za ma ka ga baba a ɗakin matar shi ba babanka ka gan shi a ɗakin mamarka wallahi ba ka isa ba da rana ba za ka gan shi ba da daddare kuma ba za ka san lokacin da ya shiga gurinta ya fita ba don haka duk yadda za ka yi ka san yaushe wata alaƙa ke haɗa su billahi lazi la ilaha illahu ba za ka sani ba kuma kun san wani abu ku yanzu yan bariki ne yan bana bakwai ne da da da ƴaƴa da mata da mazajensu a ɗaki ɗaya ake kunsuwa gaba ɗaya kuma billahi lazi la ilaha illahu ba za ka san me yake faruwa ba saboda da akwai tsari da akwai kunya da akwai sanin ya kamata da akwai hankali da akwai ba abin da babu na alheri a da ɗaki ɗaya ne amma na rantsi da Allah ba za ka taɓa sanin yaushe ne wani abu ke faruwa tsakanin mata da miji ba ko tsakanin babanka da mamarka ba ba za ka taɓa sani ba duk yadda za su yi su ɓoye wannan abin ga 'ya'ya suna ɓoyewa saboda ba a yadda da idan aka yi auren mace uwarta ba ta iya zama ta yi mata nasiha sai dai ta turo kanwarta ko addatta ko wata daga cikin dangi ce zauna da wanci ita ba za ta iya zama da ita ba saboda kunyar da amma yanzu uwa ce ta zo zauna da mata to Allah dai yayi an yi uwarta fa eh Allah yayi an yi to wannan ba ita bane ba to saura kuma ki je yana neman ki kina cewa a a la ilaha illallah uwarta take gaya mata wannan saboda babu kunya yanzu abinda take faɗa fa ba laifi bane ina so ku gane ba laifi bane ba laifi bane amma yana da kyau ita ta zamanto mai kunya tsakaninta da yarta a sanya wata yar uwa ta zauna da ita ta yi mata faɗa ta yi mata faɗa ta yi mata faɗa in ku har ya kai ita ma za ta yi mata faɗa a matsayinta na uwa to ta kauce wa duk wata magana da take da alaka tsakanin ɗa namiji da ya mace wannan shine gaskiyar magana mu a bar mu malamai ne Allah ya saka mana da alheri mu za mu ta ruguntsumo ta ba ruwana amma ke a matsayinki nawa na uwa ki zamto mai kula da wannan to wannan na daga cikin matsalolin da suke faruwa da butar miji wane kai wane babanka ba wanda ya isa ya ɗauka amma yanzu sai miji ya dawo yana cewa ni ina butan nan ne ce sale kai ne naga ka ɗauka ɗazu ko uba ba shi da butar shi ta kanshi da bokitin miji na wanka ko bawansa ba wanda ke taɓawa da rigar miji ba wanda isa ya san ina take tana can a a ɗakin shi tana can a ninke tana can kaza tana can kaza amma yanzu komai a wargaje sai ka shiga falo kawai sai ka samu jikin anga ta rataye gajeren wandon mijinta la ilaha illallah ya'yanta duk suna gani ga gajeren wandon baba la ila har ma a kama ana wasa da shi Allah ya yi muku Allah ya yi mana baki daya sa'ala mu'awiyatu bi حيدة القشري النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوراتنا ما نأتي منها وما نذر muawiya ibnu haidar al-qushairi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallah ya manzan Allah auratuna al'aurorinmu ma na ati min hawa ma nadiru me ya dace mu yi afkanta me ya dace mu nisanta kala sai manzan Allah ya ce ihfaz aurat auratika illa min zaujatika aw ma malakat yaminuka ka kiyaye al'aurarka ko in ba gabatarka ba ko kuma da abin da damarka ta mallaka shine ku yanga ko abin nan ina fata kuna fahimta qultu ya rasulullah sai nace ya manzan Allah ara'aita in kana alqawmu ba'duhum fi ba'd to ya kake gani idan dukkan mu maza ne ko mata ne duka shin babu me laifin dan mun bayyana al'aurar mu ni namiji ne duk abin da nake da shi kana da shi duk abin da kake da shi ina da shi dan kaga al'aurata ko naga taka akwai matsala a ke mace ne abinda yar uwarki take da ki kina da ki abinda kike da ki ta yar uwarki tana da ki shin dan ta ga al'aurar ki matsala ne wannan tambayoyi ne ake wa annabi Muhammadu qala sai manzo Allah yace in istata'ata Allah turiha ahadan fala turiha an gane fala turiyanna hako yace idan kana da iko kar wani ko da namiji ne dan uwanka kar ya ga al'aurarka to ka yi ƙoƙari ka tare al'aurarka kar ko namiji ɗan uwanka ya gani haka idan kina so ki ga cewa kin tare al'aurarki kar ƴar uwarki ya mace ta gani to ki yi ƙoƙari to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a kun ji shari'a ta hana namiji ya ga al'aurar namiji dan uwan shi mace ta ga al'aurar mace ɗan uwarta amma yanzu ba wai maganar ganin al'aura ba namiji da namiji ne suke saduwa la ilaha illallah mace da mace ne suke saduwa la ilaha illallah maganar ganin al'aura ma annabi ya ce karka kuskura ɗan uwanka namiji ya ga al'aurarka yar uwarki mace ta ga al'aurarki amma yau an wayi gari maza ne ke mu'amala da maza yan uwansu mata ke mu'amala da mata yan uwansu na ba ku kissar wata mata wanda ban sani ba kes ɗinta har yanzu ana yi ko kuma an dakata yarinya ce ta kira na a waya jama'a tana kuka take bani wani labarin da ya ɗaga min hankali ta ce mijinta ta aure shi ita ba ta san yana da matsala ba da ta aure shi sai ya fara nuna mata wasu halaye wata rana sai ta nemi zama da shi kan cewa menene yake ta canja mata fuska haka yake ta murtukewa yake ta haɗa gabar da yamma sai ce mata ba matsala ba ce kawai wani abu ne yake so ya sanar da ita idan za ta yi za su zauna lafiya ba ta yi kuma za su samu matsala ta ce me ne ya ce akwai mata da na aura kin sani kafin ke ta ce ya ce to yadda muke da ita shine za ta shigo da ƙawayenta cikin ɗakin nan su yi maɗugo tare idan suka gama kuma ita ta fita ta bar min ɗakin ni kuma na yi zina da su billahi lazi la ilaha illa huwa wannan labarin kai na rantse da Allah in ma ba na goge maganar akan wayata ba ina tsammanin maganganun da muka yi da yarinya na yi rikodin ɗinsu har yanzu suna kan wayana wato wani local arrangement na iskanci ku ji don Allah ta yi inviting kawaye su zo gidanta su yi asihaq ma'ana maɗigo in suka gama shi kuma ya shiga ya sadu da matan ka duba shegantaka da iskanci a wannan zamanin ake wannan iskancin fa ya ce don haka in tana so su zauna lafiya to ita ma fa sai dai ya ga kawarta kaza tana zuwa in sun gama sai ta kira shi ya ce waccar matar tashi ko yana kasuwa idan aka yi bakuwa bai sani ba fa idan aka yi bakuwa suka gama sai ta kira shi a waya ta ce to fa an yi samuwa na rantse muku da Allah kana ina ya ce ina guri kaza to fa an yi samuwa ni na gama sai ka taho abin za ki ji shi kamar tatsuniya ko kamar wata dirama dirama karo wani dan ibro ibro hakan nan ko na rantsi da Allah wannan true life story kai har ta kai matakin da sanda muka zauna da abokan mijin muka zauna da su muka yi goyin furo akan maganar muka tabbatar da gaskiyarta yanzu haka maganar tana kotu in dai ba jiya ko shekaran jiya aka gama kes din ba wannan fa shine zamanin da muke ciki ba wai maganan ka ga al'aurar namiji dan uwanka ko ya ga taka ba ki ga al'aurar mace yar uwarki ko ta ga taki ba yanzu ya kai tsakanin kishiyoyin juna jama'a yasa wani haɗin kan kishiyoyi da kuke gani a yi hankali da shi akwai wani shegantaka da yanzu aka ɗauko kishiya da kishiya sai su haɗa kai in mijin ya fita sai suna madugo tare yasa ba ki ga ai ba sa faɗa ai lafiya kalau suke zaune a'a a bincika zaman lafiya haka ake buk- a bincika shin zaman lafiya ne na Allah da annabi ko akwai matsala yanzu an kai ga wannan matakin maganganun suna da yawa kuma lokaci ya kure amma wannan babi bai kare ba insha Allahu ta'ala za mu dawo sati mai zuwa za mu dora mu kuma karasa abin nan domin shi wannan bangare littafin yana da bangare guda biyu ne a bangare na farko shine wanda yake kokarin gamawa yanzu wala Allah zuwa sati mai zuwa ko sati na sama za mu kammala shi ne bangaren nasihu ga mazaje ga matansu bangare na biyu kuma shine nasihun mata su kuma ga mazajensu an gane saboda haka za mu dawo mu dora akan waɗannan maganganu domin wallahi suna da fa'ida a irin wannan zamunna namu na matsalolin da suke faruwa na mu'amalar mata da mazaje wanda ba ta da daɗi ba ta da kangaro Allah ya shirye da mu Allah ya shirye mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wadda baka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambaya ne malam Ibrahim okay so bismillah karka kashe malam Aminu bala amsa bismillah
Malam Allah ya saka da alkhairi tambaya ga ta assalamu alaikum malam Allah ya kara basira da nisan kwana amin malam mace ce take ta kaba ta yi 40 days za ta mace ne take ta kaba ta yi ta kaba ta yi 40 days kwana 40 ba za ta yi sa turaren wuta a ɗakinta saboda danshin damuna
saboda me danshin damuna okay ba laifi ba ne mace ta sa turaren wuta a ɗakinta saboda damuna wani lokaci takan zo da wani karni da wani wari haka don haka don ta saka turaren wuta don ta kamsasa ɗakin a babu laifi abinda malamai dama suka tsawatar dangane da takaba shine saba kwalliya da fita waje ki yi kwalliya ki fita waje har wani namiji ya ganki ya yi tunanin yi miki magana ko ya tunanin bayyana miki soyayya wannan shine abin da musulunci ya hana an gane so amma don maganar tsaftace inda kike zaune da kuma inda kike mu'amala ta zamantakewa wannan musulunci bai hana ki ba insha Allahu ta'ala saboda haka daga cikin wannan tsaftar kuma akwai kansasa gurin da ake zaune saboda karni da wari da hamami da sauransu wallahu ta'ala alam yake nan ko ba ku
Allah ya saka da alkhairi mala na gaba da ne a, ta ce assalamu alaikum Allah ya kara malam Allah ya kara malam lafiya bana a taimaka min da addu'a ya ta ce ba ta da lafiya kuma ban san me ke damunta ba ya ta ce ba ta da lafiya kuma ba ta san me ke damunta ba
to muna addu'a wannan yarinya Allah ya bata lafiya mu ma duka Allah ya ƙara mana lafiya marasa lafiya da wanda suka rubuto da wanda ba su rubuto ba da wanda a suka faɗa da wanda ba su faɗa ba da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba shi Allah ya san kowa kuma ya san buƙatar kowa muna roƙonsa subhanahu wata'ala ya ba wa kowa lafiya ya kuma biya mana bukatunmu na alheri ya kuma yaye mana dukkanin matsaloli da damuwoyin da suke damun mu Allah ka sa aljanna ta zama komar mu kar a manta da yau tasu'a da ashura matukar baki a cikin larura irin ta mata kuma baki ci komai ba ko daga yanzu kina iya kulla niyya cewa kina azumi domin shi azumin nafila ba lalle bane sai an kwana da niyyarsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan gari yawa yakan tambayi na Aisha akwai abin karyawa in ta ce babu sai ya ce to ina azumi da wannan malamai suka ce shi azumin nafila ba lalle bane sai an kwana da niyya saboda haka daga yanzu da kika ji wannan sanarwa in ma da baki sani ba ko baki ji labari ba to shikenan yanzu nan kuma in baki su komai ba shikenan sai ki ce kina azumi kuma azumin ki yayi insha Allah ta'ala muna addu'a Allah ya karba mana ibadunmu Allah kuma ya sa mu gama da duniya lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh